annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ko dai dan saboda kyawunta ko saboda dukiyarta ko saboda asalinta ko saboda addininta amma ya ce ka auri mai addini duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato yana da hikima a ciki kuma akwai dalilin da yasa ya faɗa haka yanzu ya nuna cewa mai addini ce kawai ba ta da mushi amma sauran guda ukun suna da mushkila kenan to amma kowace irin mushkila idan da za a ɗauki matakai na kariyarta to da sai ya kasance ko dai ta zama mai sauki ko ta zama babu ita kansa za mu ɗauki kowace siffa ta mace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musamman wa'annan guda hudun gaba ɗaya dan mu ga menene dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan mu ɗauki na farko wato kyakkyawa yarinya kyakkyawa wacce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a aure ta ba in dai zai kasance za a aure ta kawai saboda kyan ba don saboda waɗansu halaye ba kuma kyawawa a tare da ita ba kamar addinin ba to wannan kyawun nata sai ya zama ya wahalar da kai a rayuwa kyawun nata sai ya jawo maka waɗansu bala'an damewa zai kasance ka aure tan matarka ce amma kuma kyawun ta ya saka bata zama taka kai kai kaɗe ba ko ya kasance bata zama ta kai kai kaɗe ba saboda rashin tarbiyyar ko kuma a'a saboda rashin kariya ta abubuwa miyagu kaman su mayu kaman aljanu kaman shedanu kaman sammu sai ya kasance ga ta matarka ce amma kuma da kai da shedanu kuke kusantarta saboda kyanta duk wannan kyanta ne jawo to saboda haka za mu ɗauki a mushkila ta yarinya mai kyau da farko akan sami mushkila tun daga gida ya kasance bayan idan aurenta ya zo ya zama cewa tun da yake kyakkyawa ce tana da manema masu yawan gaske to zai zama fa kowa daga cikin dangi da iyaye yana da nasa gwani wannan ya ce sai nasa gwani waccan ta ce sai nata gwani wancan ya ce sai na ita ma yarinya kila tana da nata gwani ko dai ya kasance a bata ba wanda ita take so din ba to daga nan ta fara shiga cikin masifa ta zama da wanda ba ta so ta zama da wanda ba ta kauna ko kuma a bata wanda yake so wanda take so amma wanda take son fa shi kuma gwanin wani ne daga cikin mutane da yawa ba ta shi da aka yi har yanzu bai ware matsala ta zumunci ta gida ba yawa daga nan waɗanda gwanayensu ba samu shiga ba ba samu karɓuwa ba sun zama abokan gabar wanda gwaninsa ya samu shi za su zama abokan gabar gwanin wanda ko wacce gwaninta ya samu karbuwa da kuma ita yarinyar da aka aura mata wannan gunnasa saboda haka haka za su zama baran baran a duniya wato zumuncin su ya lalace wanda ko ba karamar asara ce ba ba karamar taɓewa ce ba a ce zumunci ya lalace littafai yanzu ba magana zumuncin muke amma littafai sun hadisai da ayoyi sun hani wajen yankewa zumunci kamar yadda zo a surar bakara kamar yadda zo a suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kyakkyawa ta fara gamuwa da bakin ciki da bacin rai kenan sakamakon wannan kyawun nata sannan wata matsala kuma da takan gamu da ita shine matsala ta mayu tun tana jaririya in dai kyakkyawa ce ko kuma a'a ta fara datawa to idan ba kariya take da ita kwakwara ba za ta fada kuma cikin tarko na mayu don saboda menene maita idan maye ya ga abin da yake so ko idan ya ga kyakkyawan abu kuma sai ya hasada kamar wata mace ta ganta ko wata budurwa kila ko gidansu daya ko ba gidansu daya ko a wajen taro ko a wajen biki ko a wajen suna ko a asibiti sai wata yarinya ta ganta sai ta yaba da kyawun nata amma ta ji haushi sai hassada to idan mai ya ce wannan fa kyawun ya fara gushewa kenan ya fara dusashewa kenan sai ta dawo mummuna ko kuma in ba haka ba ya kasance ga kyawu din amma kuma ba wanda yake son ta ba wanda kuma yake so yayi mu'amala da ita wannan mushkila kenan ta biyu wanda sai an nemi abin da za a kare kai wato rigakafi ya fi magani khairul ilaji alwiqaya mafificin magani shine rigakafi khairul ilaji alwiqaya to akwai abubuwa na kariya daga mayu masu yawan gaske amma mafi sauƙi daga ciki karanta fatiha ayatul kursiyu kul huwallahu da falaki da nasu uku uku duk wacce za ta karanta wannan duk kyakkyawar da za ta karanta waɗannan abubuwa safe da yamma to insha Allahu za ta tsira da kyawunta maye ba zai kama ta ba da izinin Allah idan ta tsallake rigingimu na gida ta tsallake kuma suraɗi na mayu to ga kuma wata babbar mushkilar ta manema dole za a zo a yi ta hamayya a kanta kowa ya ce yana santa kowa ya ce yana santa kama manema goma manema ashirin kuma dukkansu dai guda ɗaya daga cikinsu shine kaɗai za ta so ko da tana son su gaba ɗaya dole shi kaɗai za ta aura to a duk lokacin da ta nuna ta fi son wani a cikinsu kafin ma a je mazawar aure to fa kenan sun sa kafar wando da wannan ko da dukkanin waɗanda kuma ta nuna ba ta son su za su shiga duk hanyoyin da za su bi su ga cewa ba ta auri wannan ɗin ba ko sai su in kuma sun ga har an karɓi maganar ta wancan to kuma za su ɗau alwahin cewa ba za su yadda ma a yi auren ba shi ne sa ka ga cewa za ga magana ta yi ƙarfi wani ma an sa rana wani ma an buga aibi amma sai magana ta zo ta wargaje wanda ya kasance yake ganin ba zai samu ba ko kuma a'a yake tsoron ba zai samu ba zai mata asiri ne irin yadda dole sai shi za ta so kuma dole ta ƙi sauran kuma yiwa kuma Allah bai kaddara auren tare da shi shikenan yayi mata raba makaho da gora shi ba aure tsakanin su kuma ya hana kowa aurenta irin wannan ne za ga an zauna ka ji an ce ai yau shekarar mu kaza da shi ko shekarar su kaza amma har yanzu ya ki mai da hankali idan ya faɗi magana ba zai cika ba kuma sannan ganin yana nan kowa ya ki zuwa yanzu ma kuma ba wanda yake zuwa shi kuma bai mai da hankali ba to irin wannan ne sai yayi asiri akan cewa shi ne zai aure ta shi shi kaɗai alhalin kuma ya zama Allah bai kaddara aure tsakanin su ba waɗancan kuma ya kore idan ya kasance maneman nan guda goma ne kusan kowa duk yayi irin wannan to fa kafin a warware da ɗaiɗe da ɗaiɗe abu ne mai yawan gaske abu ne mai wahalar gaske wannan duk shine sirrin irin ci kurkuɗewar al'amura da akan samu wanda yake tattare da auren yarinya musamman kyakkyawa waɗansu kuma wannan wai kafin ma a yi maganar cewa wai a shi so yake shi kaɗai ya zama shi ne kawai yake sa wani a kuɗin da zai bata ko da yanzu ma samarin ba sa ba da kuɗi a wajen zance ko a wata kyauta da zai bata a nan zai yi asiri wani a wani abu da zai zo ya ruɗe ta ci akwai wanda zai ce dole dole idan ba ta ci wannan ba to shikenan zai daina zuwa ita kuma ta ga in ya daina zuwa shikenan shi dama shi kadai ne ne jallin jalce ta karba ta ci shikenan ya rika zuwa mata da abubuwa akan cewa yana so ko ya zo da su guda biyu ko da yawa shi yana ci ita ma tana ci irin su ne ake samun irin ajiya din nan a ciki ko a wani guri wani kuma zuwa zai da wani abin kila man shafawa ne ce ta rika shafawa ta kawo mata kaman kyauta kaman tsaraba wani abin turare ne wani abin tufa ne wani abin takalmi ne wani abin agogo ne haka yan mata su yi tasa tsantsan wajen karɓar irin in kuma sun karɓa to kar su rika yin amfani da shi har sai sun tabbatar da gaskiya da halaye na shi wannan saurayi to akwai waɗansu kuma waɗanda idan sun ga cewa har ta fitar da wanda za ta aura ɗin za su ɗauki alwashi wannan auren ba zai za su je wajen bokaye a ta turo mata abubuwan da za su ɗimauta rayuwarta su gigita ta hana ta sakat a halin take bacci ko a san take ido biyu a san take bacci a samu aljan za su rika razana ta in ke baccin bata huta ba irin yadda za ta rika gudu ta ga tana gudu wani abu yana binta ta kasa tsere masa tana so ta hau wani guri ta tsira ta kasa hawa tana so ta sauko wani abu daga sama yana binta ta kasa sauko wani kasan ta hango rami babu iyaka ko ta rika tafiya tsakanin ramuka ko kuma ya kasance ta rika tafiya tsakanin ruwa ko tsakanin waɗansu gurare masu matsi ko ta ga kamar ta fada cikin ruwa ko kuma tana cikin gudu din ta ga hanyar ta toshe ko ta sami kanta a cikin daji ko a wani kango ko a wani gurin zuba shara wato juji ko a kasuwa ba kowa ko ta ganta a wani garin da bata san wani irin gari bane in kuma ya kasance ta samu wani masoyi wanda yake santa a cikin aljanu din daga cikin waɗanda aka turo ya kasance su kuma su rika nuna mata ko abubuwa na daɗi ko nuna mata wakila ko wani sarki ne shi ko wani mai arziki ne ya rika nuna mata abubuwa waɗanda su kasance na bajinta ya rika nuna mata ƙauna idan kuma ta farka har yanzu ba hutawa ta ba in ma ta farka din ga faduwar gaba nan ga bugawar zuciya nan ga in tana tafiya ta ji kamar ana binta a baya ta razana ko kuma ta ji kamar an kira sunanta ta amsa a ce ba a kira ta ba ko ta ji sallama in ta ce alaikum salam ashe ba kowa ko ko ta ga wani abu ya wulga ta bi shi da kallo ba ta ga babu komai ko tana zaune ita kadai ce ta rika jin akwai wani ko jin motsi ko jin murya ko jin wata magana haka za ta zauna cikin tsoro cikin aƙido biyu din ko kuma ya kasance a samu irin namijin daren nan daga cikin waɗanda ake turowa ya samu wanda ya kasance namijin dare ne wanda zai rika zuwa gurin ta budurwa ce tun bata san komai ba ya kuma buɗe mata ido ta haka wani lokacin a cikin baccin tun ana baccin wata ma sai ga cewa a filin Allah yake zuwa mata kuma ba kan da za ta yi da shi duk juyin da za ta yi da shi sai ya so sai ya taɓa ta da za su sa kaya nawa da za su sa wando nawa da za su saka riga nawa duk wannan da za ta karanta kuma ko menene a ce dai ta sauke qur'ani ta fatiha ta kwanta to sai ya zo kuma sai ya taba ta ta inda kuma ba ta so da kaman 90 din su duka dalilan su irin wannan ciwon maran ne wanda ba maganin sa a baturance ko a turance ko maganin sa a ahayoyi ko maganin sa a wajen masu maganin gargajiya sai dai wanda za a bayar a wannan watan ya zo da sauki amma watan gobe ma sai an yi ni ko wanda zan bayar wanda zai kasance har abada an daina kuma abubuwan da aka saba ne da su ba waɗansu abubuwa ne na nesa ba to akwai kuma har yanzu bayan wannan ganin jarirai ganin ruwa ganin dabbobi kadangaru ne wani kadangare ma ya kasance kullum ana ganin sa a gan shi a bacci a gan shi ido biyu mage ce ko in tsuntsaye su rika bin mutum duk inda ya shiga su nemar tsara haka dai za ta rayu a irin wannan rayuwar in ce bacci ba ta tsira ba idan ya kasance kuma ido biyu ba ta tsira ba idan ibada za ta yi shi ma wannan ba jin daɗi za ta yi ba in kana ce mushira in ka koma ga Allah to ba shi to ba za su bari ke addu'ar ba in ta zo za ta yi karatun alkur'ani ko za ta yi sallah ta na filfili ko za ta yi wuridi na samun lada ko na samun biyan bukata sai bacci mai nauyi ya zo bayan kuma da ta nemi baccin ta rasa ko kuma kasala ta zo ko kuma bari in na gama wannan sai ne in na gama wannan sai ne kuma waɗansu kuma sukan haɗa har da ma hana ta neman ilimi waɗansu kuma sukan saka mata su tsara da ta kirki ce da mumina shiru shiru amma yanzu ta zama fitsararriya ta zama marar ganin girman manya ta zama mai yawan fishi ta zama kila kuma da tana da hali na manya yanzu kuma tana koma tana hali irin yara kila tana koma ta tana yin wasa da yara duk akwai irin waɗannan wato ya zama dai a rayuwarta gaba ɗaya babu wani abu na jin daɗi a to wannan fa irin aljanu irin waɗanda ake turowa to a waje ɗaya kuma har yanzu akan samu aljani shi kuma wannan ashiki ne wanda yake mata so na jaraba wanda sam-sam ba zai yarda su yi wata mu'amala da wani saurayi ko mu'amala da iyayenta ko mu'amala da waɗansu mutanen kirki irin yadda za su ce mata albarka ba zai yarda saboda haka za mu gani cewa kafin ma ta aure a cikin bala'i a cikin masifa take duk abin da ya ja mata wannan kyau din shine ya jawo mata kila da an ɗauki mataki tun farko na kariya na rigakafi wannan da ba zai faru amma tun da ya faru yaya za a sai kuma magani irin yadda za a rabu da wayannan mushkil amma kuma abun babba ne abokan gaba suna da yawa masu kaunar ta suna da yawa ga mutane ga aljanu aljanun kashi biyu akwai wayanda aka turo su akwai wanda shi kanta kawai yake duk duniya ba wacce yake so a cikin mutane ko a cikin aljanu sai ita kawai kuma zai iya yin komai saboda kamar inda su ma mutane suke santa samari akwai wanda zai iya yin komai in ma ya gaba zai samu ba kawai ya kashe ta kawai ba ana ganin irin wannan ba sai a ji saurewar ya kashe ko kuma a budurwa kawai tana kan gane ta kawai ta mutu irin waɗannan asire asiran ne duk ba abin da yake jawa sai tsoron ya gano cewa ba ta son sa ko ya gano ba za ta aure shi ba shi kuma ba wacce yake so sai ita to sai yadda za a rasa gaba da kwacewa riga kamar yadda ke faɗa da kwacewa yaro riga gara ta yayyake kowa ma ya rasa kamar yadda aka samu irin wannan daga wajen wata budurwar ma in tana ganin cewa zai kubuce mata sai ta ɗauki matakai ta hanyar asiri ko kuma a da hannunta irin yadda za ta kawar da duk wannan irin kawon ne shi ne ke kawo a wannan saboda haka koyi shi rigakafi ya fi magani to saboda haka su mutane su ma ko su aure ta ne ko kuma su gurɓata rayuwarta ko kuma su kawar da ita ma daga duniya su ma aljanu ko ta yadda da ma'amala da su ko kuma a'a su gurɓata rayuwarta ko su kashe ta haka nan ma boka wanda ya kasance ya ci ya sha kuma aljanu su ma sun ci sun sha shekaru su ma ga sunan ko ta yadda da abin da suke so ko su gurɓata rayuwarta ko su lalata rayuwarta ko kuma su raba ta da duniya wannan ce ta sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tanada wa al'ummarsa abubuwan da za su rika kare kansu shi kansa idan an an dubi irin abin da yake karantawa safa da yamma da lokacin bacci sai ga wannan ko shi kaɗai za ka rika yi a rayuwarka a duniya ba za ka iya ba saboda yawan tare da cewa kuma Allah ta'ala ya yi alwashin kare shi wallahu ya asimuka minan nas to in kuma auren akai a zo a yi auren ba tare da an warware waɗannan mushkilolin ba to mushkilolin da za a game da su kuma ya fi na kafin a yi auren don ku saboda idan an yi aure an du an fahimci inda ta sa gabakin ta zaɓi ɗaya an yi aure da shi to da mutanen da suka neme ta ba su samu ba da aljanun da aka turo su don su hana auren ba su galaba ba da shaidanin da ya nuna yana son ta gashi yau da yana da awar ya aure ta matarsa ce ko budurwarsa ce da zai aura yana hutawa da ita gashi kuma an kawo masa kishiya ta auri wani to dukkanin su za su sake wasa wukaken su ne akan cewa lallai sai sun ga wannan aure bai yi nasara ba shi yasa za ku wani auren wuni ɗaya za a yi shi wani auren awa uku za wani auren kwana ɗaya wani kwana biyu da yawa za a zo mana da amarya a cikin kunshinta na amarya sam sam bata yarda ma ta shiga ɗakin ba ana kai ta sai ta sulale nan ana ta hayaniyar an kawo amarya to ashe ta sulale nawa din ne ma suke sulalewa suke zuwa nan akwai wata din an kai ta ta sulale ta zo nan muka yi wa mijin waya ya zo da ta ji alamar mijin ta zo tare da yan bikin gaba ɗaya da motocin yan kai amarya sai suka zo nan gida jin cewa sun zo sai ta shiga banɗaki ta kulle sai na ci afto shi tun da mata kulle shi barbar a sa kwaɗo a kulle ta na sa kwaɗo to jin an sa kwaɗo kuma shi ne dai ta bugawa a dai ƙarshe dai na zo na haɗa su da mijin da yan kawo kaiwa amarya gaba ɗaya kuma suka ne musu nasihohi suka koma da addu'o'i da kariya da aka ba su kuma har yanzu suna nan babu wani abu da ya faru har ma sai zumunci ne da yake tsakanin mu da su irin wannan yana da yawa yana faruwa da yawa kaga mutum cewa malami ne sai dai a zo gurinsa amma kuma irin wannan ta faru sam sam abu ya gagara a kai wa mutum amarya amma ya zama tun da aka kai ta wata ɗaya wata biyu wata uku wata babu ko shimfiɗa ba su taɓa haɗawa wani za a samu cewa sun shekara ga sunan da yawa wani ce yau shekarar mu guda wani ce shekarar mu biyu wani ce shekarar mu uku wani shekara hudu wani biyar wani shida bakwai har zuwa takwas shine na karshen wani na gani a kwanan nan ba abin da ya shiga tsakanin mijin ne ya zo da kansa yana kuka dan a gane cewa ba da gangan bane abin ne yafi karfin sa wani kuma matar ce za ta zo yau shekarar mu wani auren zumunci wani an yi dan a yi masa huce amma sai ga cewa hucewa ta zama hujewa dan ku saboda tunda aka kawo masa yarinyar babu abin da ya shiga tsakanin su shekara da shekaru duk irin wannan abin da yake afkuwa shi ne a yi auren ba tare da an ware mishkiloli waɗanda suke tare da yarinyar ba to haka za ta ta saboda haka babu wani abu da za su yi na dacewa tsakanin su ba za su so juna wannan ya so wannan wannan ya so wannan ba wani abu magana ba za su yi ta a cikin kwanciyar hankali ba ballantana kusantar juna duk wani abu da ake cewa ana ji na jin daɗi da kwanciyar hankali idan an yi aure zai kasance ita ta zama cewa ba ta jin wannan ko ba taɓa jin wannan ba sai dai kawai a labari ko a karantawa a takarda za a samu cewar banda wahala da zafi da bushewa da abubuwa irin waɗannan da suke damun mata zubar farin ruwa ne ko ruwa mai wari ko kuraje na gaba da sauran irinsu su ne za su zo kuma su ɗauke hankalinta saboda haka babu wani abu na kwanciyar hankali babu wani abu na jin daɗi wanda zai kasance wato ya samu kuma har yanzu irin riba da akan samu ta aure abin da ya shafi haihuwa ita ma ta dakata kila sai yawan bari kila sai irin mafarkan waɗanda idan an yi su a tashi da jini kila wani ma ya kasance kama akwai ciki ɗin da ya ta zama ya ta zama yau za a haife gobe za a haife shuru shuru duk an yi bincike a ce babu ana jin motsi a ciki ana jin kila iska ce kila kuma irin ajiyar nan ne waɗanda aljanu suka saboda haka waɗannan su ne mushkiloli wanda kyawu yakan jawo in ba ɗaukar mataki aka yi ba wanda kuma ya yi auren saboda kyawun kawai to shi ma fa mijin zai ɗanɗana irin wannan damuwar don saboda shi ya yi auren ne kila tun da ike da manema ya yi ƙoƙari ya yi bajinta har iya jawo hankalinta har iya jawo hankalin iyayen har ya kasance dai a cikin gwanayen har aka zaɓe shi ya yi wahala a maimakon shi kenan kawai yanzu hutawa zai yi shi kenan sai ya kasance kuma ya zama saɓigar zama kaman daga ruwa kuma aka zo aka zarce wuta kaman kwaɗo yana cin zo kuma ya zo ya shiga cikin tanderu ko ya shiga cikin kaskon suya saboda haka zai zauna cikin bacin rai da bakin ciki ga kunyar waɗanda ya kasa ga nan ma kila gida ko an yi ta kokarin cewa ga ga yar wanci ko ga yar wani yaƙi ya je ya zaɓo wannan saboda haka shi ma zai shiga cikin muskila kuma irin waɗannan abubuwan da aljanun suke saka ta za su rika sa shi shi ma yana ma so in ya taɓa ta ba zai iya ba sai ya nemi ina kyawun yake sai ya nemi ina sha'awa take sai ya nemi ina zantukan nan masu daɗi da suke a lokacin zance babu dole zai kasance cikin bala'i cikin masifa da wanne zai ji da masifar mutane manema waɗanda ya kasance ya kasa su waɗanda suke neman ganin bayan su ga baki ɗaya da shi da amurka ko da masifar aljani wanda ya kasance masoyi ashiki wanda yake wa matarsa san jaraba wanda ya fi san matarsa da shi ko ku da masifar bokaye zai ji ko da masifar shedanu waɗanda bokaye suka turo zai ji waɗansu fuskan shiga har irin hanyar samunsa yan mata nawa ne za a yi auren mijin miloniya ne ko biloniya ne amma kafin shekara ya dawo ba komai hannunsa ba ko karfan fana duk za su bi hanyoyin na shi kansa ma mijin su lalata hanyoyin rayuwarsa hanyoyin karatunsa hanyoyin sana'arsa hanyoyin hulɗarsa da jama'a hanyoyin arzikinsa su lalata to a irin wannan dama maganin akan yi shi ne bangare da mijin da matar kuma alhamdulillah a yanzu in mun sami irin wannan mushkilar da yake akwai karatun da ake na ran alhamin na gaba daya mukan ce ita matar ta zo cikin mata ta zauna a san da ake yin wannan karatu za a samu duk aljanna na kowane bangare na bangaranta da na bangaransa a fitar da su shi kenan sun huta kamar yadda aka sani ba karatu ne irin wanda ake irin wanda aka saba ba wannan ya zo a yi masa ya fita wannan ya zo a yi masa ya fita wannan ya zo a yi wannan ta zo a yi ta fita a'a in mata ne duk gaba daya a zaune ake guri daya ko da sun kai ɗari biyu ɗari uku ayoyin nan dai na rukiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su kaɗai ake karantawa in an tsawaita baya wuce minti goma sha hudu shi kenan dama an sanar da aljanu an ja kunnen su daga wannan karatu ba za a sake karatu ba kowanne ya fitar da kansa ya yi magana ya yi bayani ya tafi ba ma dukan aljani ba ma kashe aljani ba ma ƙone shi amma idan ya ƙi ba da haɗin kai yi magana shikin aljan da zai zo rakiya ya ya rako wani ne ko ya rako wata saboda sun ki zuwa nan sai ya rako ta da ƙarfi da ya yi ta zo ko ya rako shi wannan ba ma zakinsa ba ma dukansa addu'a muke masa Allah ya shi albarka ya tafi mun gode wanda ya kasance yana so ne ya yi bayani dan a fahimci yadda za a warware wannan matsala duk aljin da ya zo da wannan matsala shi ma mukan karɓa kuma sannan mai masa addu'a Allah ya saka masa alheri kai ko macuci din ne wanda yake raba aure ko mai hana aure ko mai raba tsakanin yan uwa da yan uwa da da mahaifi ko uwa da da da ko wanda yake toshe hanyoyin arziki da izinin Allah ko wanda yake saukar da rashin lafiya ko wanda yake kaza yake duk wannan macucin ne kila ya shekara goma kila ya shekara ashirin in dai zai yi bayani ce shi ne wane kuma yau shekararsa kaza yana wannan cuta ya zo ne don yi mata kaza ko don yi masa kaza to amma tun da gashi an zo nan shi kenan ina neman afuwa a nema min afuwa wajenta a nema min afuwa wajen mijinta ko wajen yan uwansa shi kenan zan tafi na bi wannan umarni shi kenan shi ma in ya ba za mu ce komai ba in ya tuba shi kenan Allah sai ya gafarta masa zunubansa tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala kuma kafirin ya yi musulunci shikenan al-islam ya jibu ma qabalahu amma wanda zai kasance azzalimin ne wanda zai kasance mucici ne shi ba zai bayani ta to wannan shine wanda ko shi wannan azzalimin idan ya yi bayani ya ce ya daina ya tafi shi kenan wanda zai zo ya yi bayani ce ga yadda za a aure mushkila in ya tafi shi kenan ba za mu ce da shi kuma amma wanda zai kasance azzalimin ne mucucin ne amma ya ce kuma ai shi sam zama daram to wannan baka isa ba ba wani aljan da ya isa karansa ya kai sullan da zai zo wajen mu ya ce ba zai tafi ba ko ce ba zai magana ba ba wanda ya isa ce ba zai magana ba ba wanda ya isa ya gudu ba wanda ya isa ya ɓuya ba wanda isa ya ci gaba da cutar da yake dole a take yi magana ya tafi kuma yanzu ba ma sai lalle an yi karatu ba in ji har na bincika masalan na tabbatar ta aljanu ce ta san mu ce umarni kawai zan biya wa aljanin kawai yi magana in ku yaki shi kenan zai yaba wa aya zaki saboda haka wannan abubuwa ne masu saukin gaske sai a jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya masalan nan ga shi tasu ce gaba ɗaya amma sai aka bi wata hanya guda ɗaya kawai sai aka magance sauran saboda haka wannan abu ne mai sauƙi da izinin Allah hakanan bayan mushkila ta manema bayan mushkila ta aljani wanda ya kasance ashi bayan mushkila ta aljanu na sihiri har yanzu kuma in kina gidan mijin na akwai kuma mushkila ta kishiyoyi duk wacce ta kasance kyakkyawa galibi kyawawan mata yawanci sai daga baya mutane aurwa kila sai kaga cewa mata na gida ko matar gida tana nan to sai kuma ka ga an auro wata zan kaɗe iya wacce ta fi ta kyau a nan gaban ta zai faɗi daga cewa lalle wannan in ba a yi sa'a ba za ta iya zama kwarkwasa fidda mai gizi lalle lalle ko za ta ɗauki mataki daga cewa ƙawaye ne yan uwa ne iyaye ne ana ta bata a shawarwari iri iri irin yadda dai za ta kuɓuta daga wato ko sharri ko da za ta kubuta daga kyawun wannan wato amarya tata ko ta bi hanyoyin da zai kasance ta zama mijin ya kita ji tana da wa'insu halaye ko kuma ya fuskanci tana da wa'insu halaye to saboda haka sai ya zama cewa ta shiga ta fita wajen bokaye ko kuma ta ta baka ma kawai tunda ita aka zo aka samu a gidan za ta jawo hankalinta ta nuna mata kauna da soyayya daga baya kuma sai ta shigar da abin da take so tarihi ya nuna hata a gidan annabawa ana samun ba manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya auro safiya sanda aka je wani yaki kafin ta zo gidan matan manzo sallallahu alaihi musamman biyu daga cikin su sun jiyo labari irin yadda kanta yake da irin yadda matsayinta yake kike gani in ta shigo gidan nan lallai lallai abin ba zai daɗi saboda ka suka yi shawarar yaya za a yi sai suka nemi cewa su faɗi wayansu maganganu waɗanda za su nuna na mata kila ta harzuka ta bar gidan da ta zo suka ce to ai ke yoruba dan me za ki wuna ba yahuda ce ke fa yake ita ba yahudiya ce to wannan sai ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce da ni ba yahudiya ce shi to duk sanda suka sake gaya miki sai ki ce ai ke ke kin fi su dan ku saboda ke yar annabi ce kuma yar dan uwan annabi ce wato a babanki mahaifinki annabi ne babbanki annabi ne kuma har yanzu ya zama mijinki annabi to da suka gaya mata ta faɗi wannan sai suka ce wannan maganar annabi ne ya gaya miki daga sannan sai suka lura ashe duk abin da ta faɗa da suka gaya mata tana gaya wa annabi sai suka daina suka ci kuma da gaba da zama haka suka ci gaba da zama haka wata kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro ta kyakkyawar gaske suka zo suka leka suka ganda suka tab lalle wannan idan muka kusa ta zauna gidan nan to kashin ya bushe to ina dubara saboda haka an ce da nana aika da suka haɗu suka yi shawara idan ta zo mu nuna mata ƙauna ke ke mata kitso ni ne mata kunshi sai ta saki jiki da mu duk magana da muka gaya mata sai ta ɗauka sai ta ɗauka nasiha ce ta gaske hakan aka yi kuwa wannan ta mata kitso wannan ta mata kunshi tana cin ne suke gaya mata kinga mu ne muka san halin ɗan talikin nan dan mu muke zaune da shi saboda haka muna ƙaunar ki muna son ki ba kuma za mu yarda ki yi masa abin da zai ji haushi ba sai dai wanda zai faranta masa rai saboda haka a nan duniya babu kalmar da yake so illa a uzu billahi min wato ina neman tsari Allah ya raba ni da kai haka zaki gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ɗakin ta kuwa sai ta ce a uzu billahi min saboda wannan nasiha da aka yi mata da wannan shawara da masoyinta suka yi mata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce a a a to ku kin nemi tsari da babba lalle haka ne to amma to ayi gida ayi gida tafi gida ilhaqi bi ahli amma ya kawo irin abin da ake cewa mutu'a irin kyautan nan da idan an rabu a aure ya kawo ya mata to ba ga mari tuddiya ba ai sura aka saukar ma saboda irin wannan makirki ne na kishiyoyi wataƙila tun da yake har a gidan annabi ake wani kila ko ya halatta irin wannan lokacin da har ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan albishirinku na haramta ta a gare ni har abada mariya ba ni ba ita dandanin sai Allah subhanahu wataala sai sai saukar da sura ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallahu laka tabtagi marzata azawajik ya manzon Allah ya kai wannan annabi dan me kake haramta abin da Allah ya halatta maka dan ka gamsar da matanka to ba haka za a yi ba kawai ka fara za ka yi azumi za ka yi na kwana uku ko ka yanta bayi bawa guda ɗaya saboda haka ko miskini goma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kafara ya ci gaba da zama da nana mariya mariya ce kibiya mahaifiyar ɗansa ibrahim almu'azzab to saboda haka wacce ta kasance kyakkyawa tana tsaka mai wahala duk inda ta yi kai akan titi idan ta fito idan ba ta yi hankali ba za ta gamu da mazajen banza za ta gamu da yan iska wani zai nuna yana santa in ta ki ba a san wani irin mutum ba ko mayan ne ko mugu ne ko ɗan ƙwaya ne sai ya san dai yadda zai cutar da ita zai bi ta ya ga ina ta shiga zai ƙirƙiro wani abin wanda dole sai ya zo gidan ya biya bukata saboda haka ita wacce take da kyau a ko ina take wato dole ne ta yi takatsantsan shi yasa sai na usman bin affan a lokacin da yake kawowa rigakafi na maita rigakafi na irin wannan mushkila yakan cewa da ya ga wani yaro kyawan gaske an yi masa ado ya ce kai wannan a wajibi ne wato alrika rufe nuna tahu wato kyawunsa idan za ki fita ki yi wata irin shiga kamar ba wacce za a gane ba kyakkyawa ce irin waɗannan shi ke jawowa hankalin mayu za a fita a ƙure a daka za a je gidan biki a yi ɗinki wanda zai rika bayyana surori maye ba sai lallai wai namiji ne wanda idan ya ga mace zai shi a wata ba a mata a junansu idan ki wata in ta gani ta ga kyansa shi kenan idan ya daina aiki kuma da yake mace ce kila ma ki buɗa masa wa'yansu abubuwan wanda na sirri ne na baɗi ne ta gansu daga wannan lokacin sun daina amfani kenan ko kin daina amfana su kenan na ce wani makaho ne makaho ne fa ji yayi wata tana fitsari cu hakan nan ya yi mata mummunar magana akan cewa ba ta ƙara yin wannan fitsari aka ce yarka ce fa ce ai na riga na faɗa nan fa ta faɗi ta mutu saboda ga mun gaya muku rigakafin maita yana da sauki fatiha ayatul kursi kul huwa falaki na uku uku safa da yamma duk mun bayyana wannan a baya rigakafi kuma na sha'anin aljan sha'anin hamma sha'anin baki gashi nan shi ma wayannan ayoyin da na faɗa su ne ana iya ƙarawa kuma da waɗansu a lokacin kwanciya ke karanta fatiha da kullulla da falaki nasi ki buɗe hannaye ki da biyu ki tofa ki shafa inda hannunki duk zai iya kaiwa ki yi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na fatima da sayyidina ali subhanallah 33 walhamdulillah 30 wallahu akbar 34 lokacin kwanciya zake ko aljanu ne ko shedanin ne yazo zake kin samu karfin ture shi ko kin samu karfin kokawa da ko kuma galaba da shi wani shedani idan ya kasance bai iya galaba da ke ba mata yakan saka shedanu su rika taimaka masa wani shedani zai kasance dole duk inda ma kai da karatun inda kike da addu'a da addini da komai dole sai ya zo ya kusance ki a cikin bacci wani lokacin ma ido biyu kina gani kirki ba abin da zaki iya yi saboda haka akwai bukatar kariya in kuma har ya kasance ba a samu kariyar ba har abubuwan nan suka zo suka faru to babu shakka in suka zo suka faru abin da ya kamata shine a yi gaggawar ɗaukar matakai na shawo kansu ɗaukar matakai na gusar da irin wannan mushkila shine kaɗai sai saka a ci rayu ci gaba da rayuwa wacce ta kasance adiya normal wacce ta kasance wacce aka saba insha Allah za mu ci gaba da kawowa irin abubuwan da za su kauraure waɗannan mushkiloli amma hanyar da tafi sauki tafi sauri tafi inganci wajen warewa shine irin abin da na faɗa abin da shafi na karatun rukiya wanda wannan atake ne sha yanzu magani yanzu rukiya irin tawa ba irin ta wacce ake yi a tun da da da can mutum ya zo a dafa kansa a yi mar karatu wannan daga duk inda kake daga duk inda daga nan ake karatu kuma a san da ake karatun nan sirrin da yasa ba dama aljani ya kiyin magana sirrin da yasa ba yadda za a yi taurin kai sirrin da yasa ba yadda za a yi ya ce zai gudu ko zai ɓuya ko zai shiga wani guri inda sai an gama abin da ake sannan ya sake komawa jikin ɗan adam a sake komawa a tafi shine shugaban aljanin gaba ɗaya sarkin sarakunan su yana zaune a gudu hakanan duk waɗansu da suke ji da wata bajinta ko ƙarfi ko dabara suna gudun hatta likitoci suna gudun shekunan malaman suna gudun hararan momin su suna gudun irin hararan malam abubakar da ɗansa yusuf wanda da wanda suke zaune a kukar dukiya duk suna gurin nan irin su shehu adam wanda yake a jakar irin su shehu abdullahi wanda yake a rijiyar lemo irin su sarki isa wanda yake a rimin gado irin su abdurrashid da sarakuna iri-iri sarakunan gaban ne sarakunan masar ne duk da su ake yin zaman irin su sultan sultan nan da wani mutamarriji ne sosai yanzu allah ta'ala ya hore mana su har aka samu suna ahmad yanzu ba abin da yake sai taimakawa to duk aljannin da ya zo ya ga waɗannan to shi kenan ya san kuma ya kawo kansa mahalaka sai kuma hikimarsa ce za ta fitar da shi ba su da wata hikima kuma ila kawai su yi magana su tafi wannan kofar kaɗai na buɗa musu in kwa sun ƙi shi kenan in gudun kai ka gudu mana idan aljani ya isa in ya zo guri na yi ya gwada gudun ya gani ko bayan duniya ya ji a take za a kamo sarauniya hafsa matar sarkin sarakuna na aljani aikin ta kenan duk inda wani mugu wani azzalimi wani mushushi ya je ya ɓuya za ta gan shi kuma za ta sanar a zo a kama shi kuma sanan duk wanda ya zo za a haɗa shi da bodyguard waɗanda za su rika kula da lafiyar duk wanda ya zo zai cutar da shi su make shi akwai wanda kuma zai kuma za a haɗa shi har yanzu da SNS wa'inda suke jami'an tsaro ne ko kuma jami'ai ne na leƙen asiri na aljanna duk sanda mucucin ya zo za su sanar sai a zo a kama shi a yi abin da ya dace da shi ko a kashe shi ko a ɗaure shi ɗaurewa aljin mafi ƙarancin mudda ta kan kasance shekara arba'in shine minimum period shekara arba'in ko kuma kai kanka ko ke kanki a baki bindiga ki harbe shi ko wani makami wanda baki taɓa sanin yadda zaki sarrafa amma gashi a hannunki an baki kuma ki sarrafa kin iya ko kuma ki tattaka cikin sa hanjinsa ya zubo ko ki shaƙe shi ya mutu kowane za a iya gaya miki wani za ki ga wani ko za ka ga wani sauran abubuwa ne masu sauki kuma muna fata wannan ita ce a mushkilar da kyawu yakan jawo wani abin kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine a mace ta zama kasance mai duki shi ma za mu duba mu ga irin waɗanda suke zuwa gurin su masu irin wannan halin waɗanne irin mushkiloli ne su kuma suke gamuwa da su ina jin sai mu dakata anan ko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة من وجهنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين